والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبا ذكرتم كما يدى مكسابة bayan hutun sati shida ko kuma mu ce sati bakwai saboda azumin watan ramalana a yau za mu ci gaba kamar yadda muka saba karatun da muke cikin wannan littafi mai suna umdatul ahkami min kalami khairil anami hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu shaykh al-imam al-hafiz عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الجمائلي الحنبلي ربوتا رحمه الله تعالى حديثا da ya tsamo daga cikin sahihul bukhari da muslim da waɗansu littafai amma hadisan da aka ɗebo daga sahihul bukhari da muslim sun fi yawa kuma ya tsara hadisan kamar yadda malaman fikihu suke tsara unwani ko anawin ainihin subheading na ainihin fikihu kuma idan ba manta ba mun ga bayanin da malam yayi dangane da abin da ya shafi tsarki zuwa sallah zuwa abin da ya shafi zakka ga aikin haji da kuma abin da ya shafi azumi muna cikin bayani ne akan abin da ya shafi aikin haji a yau za mu tashi daga darasi na 48 haka ne ko? hadisi na 231 mun wuce rabin hadisin ko hadisan wannan littafi saboda haka abin da ya rage mana bai kai na baya ba sai dai hadisan wani lokaci suna da tsawo hadisi na 231 a cikin babu hormati makka babin da zai yi bayani dangane da hurumin makka darajan birnin makka saboda haka birnin makka wannan gari ya bambanta da sauran garuruwan duniya gaba daya tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ɗakinsa a cikin birnin makka ai kun ga dole garin makka ya bambanta da sauran garuruwa shi yasa Allah ta'ala ya sanya iyaka abinda ake kiransa hurumi wanda yake akwai waɗansu ƙa'idodi ko akwai waɗansu abubuwan da suka zama haramu a aiwatar da su a wannan kewayen da Allah ya keɓance na birnin Makka. To shi ne wannan babi zai mana bayani, don haka duk wanda ya tafi aikin haji ko umra, to ya yi taka tsantsan, kada ya je ya yi ɓarna a Makka, ya ɗauka Makkan irin ƙauyensu ne ko irin garinsu ne, ba ɗaya ba ne akwai bambanci. kuma nesa ba kusa ba hadisi na farko zai ba mu wani labari ne akan abin da ya faru a wancan lokaci sannan kuma sai ya kare mana da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana bi shuraihin Huwail ibn Amr al-Khuzai al-Adawi radiyallahu anhu annahu qala li Amr bin Sa'id bin al-As wa huwa yab'athu al-bu'utha ila Makkah فإذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته فسمعته أذناي ووآه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها النار فلا يهل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يأدد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا إن الله أذن لرسولي ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسولي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمر فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح من قال لك أمره قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يؤيد آصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة بالخاء الموجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال شاعر والخارب اللص يحب الخارب
to kun ji hadisin ko za hadisin yana da yawa akwai labari sai dai mu takaita bayani shugabanci ne na wani shugaba wanda aka same shi a zalimi kuma ɗan ta'adda wani lokaci yana samun shugabanni haka ba da daɗewa ba da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu wani sarkin madina a zalimi ne bayan annabi bayan tafiyan waɗansu sahabbai na'am to wannan dai hadisi an karɓo ne daga abu shura'i alkunyansa kenan sunansa kuwailid bin amru shi wannan sahabi ne an ce aslama qablal fathi ya musulunta kafin a ci birnin makka ga wannan ya gwada ya musulunta kafin a ci birnin makka ya musulunta da wuri kenan domin duk wanda ya musulunta ba'dal fathi to lokacin ya ga musulunci ya fi karfin sa ne akwai bambanci eh ai Allah ma ya falala ya sauyi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika adamu darajatan min alladhina anfaqu eh min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allah al-husna abinda Allah ya ce kenan ai tunda aka ce min qabli al-fath wa qatala atafi akan abinda anfaqa sannan kuma aka ce to wanda suka yi ma daga baya dai kusan duk ɗaya ne ne tun da dai kowanne Allah ya baki darajatan to malamai suka ce darajatan din nan fa nakira ce ta zo fi siyaqi maza fi siyaqin nafi fa nakira fi siyaqin nafi tana daukan wato muhtamala to kar mu shiga wani jeji daban mu dawo kan hanya eh mu dawo kan hadisin mu wannan sahabi Khuwailid bin Amr al-Khuzai al-Adawi ya musulunta qabla al-fath malamai ma suna bada tarihi suka ce a lokacin da aka yi fatu makka shine annabi ya danka masa tuta ta kabilan banu khuza'a banu khuza'a kun sai rigiman banu khuza'a da banu bakar shi ya kawo fatu makka eh shi yasa tarihi yake da alaka da hadisai hadisai suke da alaka da tafsiri tafsiri yake da alaka da tarihi haka suke tafiya cakule in ka fahimce su duka sai ga komai yana fito maka fili saboda haka rikicin da ya faru tsakanin banu kuza'a da banu bakar shine ya kawo fato makka to shi wannan kabilarsa banu kuza'a kuma aslama qabla al-fath ya musulunta kafin ayi fato makka lokacin da za a je fato makka annabi ya baki tuta kun ga wannan ya gwada annabi ya yarda da shi kuma jarumi ne annahu qala li amr bin sa'id bin al-as shi da kansa yace ma sarkin madina ana kiransa amr bin sa'id bin al-as al-umawi sarki ne na birnin madina daga baya aka hada masa da makka da ainihin daula banu umayya wanda suke kira da turanci umayyad dynasty umayyad dynasty a cikin su sarakunan ko shugabannin da suka yi shugabanci ta wani bangare ana kiransu khalifofi akwai khalifofi waɗanda suke bayin Allah akwai kuma khalifofi waɗanda suke mabannata Allah ya sauke to wannan dai sarkin mabannaci ne domin barnan da yayi tana da yawa shi yasa ma da yi yunkuri zai yi barna sai shi wannan sahabi ya faɗa masa hadisin annabi sai ce an ajiye hadisin annabi tuntunin ba da wannan ake aiki ba kaga ko mutumin da aka ce masa hadisin annabi ya ce a ajiye amma sai ya ɗauki na imam malik to fa kaman ya fifita maganan ubansa ne akan maganan annabi eh wanda kuma kowa ya riga ya sani ba domin annabin ba da ki wannan da ya fifita maganan ubansa ko ya ɗauki maganan ubansa da ma ba a san darajar ubansa ba da darajarsa ba domin annabin ba yasa muke ce a ringa taka zanzan dalilin da yasa kullum muka zo muna bayanin hadisi muke jaddada wannan hadisi ya inganta kafar kwane-kwane da wani tawili amma hadisi bai inganta ba ko malamai suna sabani akan hadisin to wannan kine zaka tsaya kana kana taraddadi to in ka kawo wata magana shikenan sauran bayani kuma idan mutum ya tafi lahira sai je ya karasa bayani a lahira kwarai da gaske to za mu ga karfin halin wannan sahabi lokacin da wannan shugaba ja'iri ɗin, wa huwa ya bu'usa ila makka a lokacin fa yana ƙoƙarin ya haɗa rundunan yaƙi ne a birnin Madina domin su je su yaƙi makka. Eh, wa za su yaƙa a birnin makka shine Abdullahi bin Zubair. A lokacin Abdullahi bin Zubair ya ɓalle ya ce akwai abubuwa da dama da suke yi ba daidai ba. saboda haka sai ya balle sai ya je ya fake da makka kullun yana ɗakin kafa shi ya fake da ɗakin kafa ne saboda yadda ba za a yake shi ba shi kuma wannan ya ga babu yadda za a yi kawai sai ya ce to bari ya haɗa rundunan yaki to alhali sahabbai a lokacin suka ce a yaƙi abdullahi bin zubair kuma a cikin makka a kuma ɗakin kaba hatsari ne babba saboda me saboda ke sahabi ne wannan kuma ba sahabi bane kaga babu yadda za a yi su goyi baya a yaƙi sahabin annabi wanda ya zauna tare da annabi saboda akwai bambanci tsakanin wanda ya zauna tare da annabi ya imani da ki da wanda ma wato sai bayan rasuwan annabi aka haife ki ai ba za su taba zamowa ɗaya ba Qur'ani ya bambanta hadisai sun bambanta tunda annabi ya riga ya ambata law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa annabi ya riga ya fada ya bambanta tsakanin sahabinsa da wanda ba sahabinsa ba suka ce kada ya kaifi saboda in a maganar shugabanci ne ke ma ya cancanci ya yi jagoranci saboda haka a yi haƙuri yadda za a tattauna a safanta amma shi wannan shugaban ya ce a'a shi ne aka samu wannan sahabi Khuwailid bin Amr radiyallahu an yace idan li ayyuhal amir yace ka bani izini ya kai sarki kun ga nan bai kira shi da sai ce sarki al amir to malamai sun ce al amir da ya kira shi da shi din nan akwai akwai fasara eh kaga wanda yake ce shi khalifa ne kace masa shi ba khalifa bane ya kaga baka yadda da matsayinsa ba kenan alamir kuma sarki sarki yana iya nada shi ya cancanta ko bai cancanta ba akan akan nada sarki azzalumi kamar yadda za a nada sarki shakaka kuma akan iya nada sarki mutumin kirki Allah kyauta yace amma ranka ki dade tunda shi ba zai fahimci yadda ya kira shi ba yace ka bani izini an uhaddithaka qawlan in faɗa maka wata magana ta manzon Allah, fama bihi Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya ce, Annabi ya tsaya saboda wannan magana, algadata a wilgada bin yau milfate, washi gari da aka yi fato makka, washi garin fato makka. To, saboda haka a nan kawai shi sahabin ya ci gaba da faɗin magana, sai ya ce, fasami'atu uzunaya yace kunnuwa na biyu sun ji abin da annabi ya faɗa wa wa'ahu qalbi zuciyata ta kiyaye abin da annabi ya faɗa ta haddace wa absaratu aynaya kuma idanu na guda biyu sun ga annabi a lokacin da ya faɗi wannan magana babu karya ciki wannan wani irin nau'in hadisi ne don ya zo da karfafawa wannan ɗaya da ya maka ranguwa ne eh wannan suna kiransa nau'i ne na musalsal musalsalin kulma ala wasfin ata mislu ama wallahi an banil fata kazaka kad haddathani hi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama hadisi wanda yake musalsal zaka yi ta bayani ka karfafa shi da wadansu abubuwa saboda haka wanda ya je faɗa shi ma sai ya ce to na ji wannan sahabi Huwailid bin Amr al-Khuzai al-Adawi na ji shi da kunnuwa na na gan shi da idanuna kuma abin da ya fala na haddace shi ma na gaba ya faɗi haka to shine musalsal ina fata an gane kuma dama annabi sahabi ba makarici bane in kaga sahabi yayi ƙarya to ba sahabi bane munafiki ne amma sahabi ba ya ƙarya kamar yadda yake a cikin rayuwa yadda zamantakewa ta nuna ga al'ada dattijo ba ya ƙarya dattijo ko ya sha wahala ba ya ƙarya ko da yake banda tsofin eh amma inda dattijo ne ai baya baya ƙarya sai dai faɗi wata magana ku kasa ganewa amma ba zai taɓa yadda ya karya ba daga baya sai a zo a fahimci a ce kai amma na tijan na akwai wayo saboda ayin Allah ta'ala ya baka shekaru to ai hankalinka da karuwa yake ko karfin jikinka ya kare to tunaninka da hankalinka yana nan na karfi eh saboda haka sahabi baya karya yace hina takallama be lokacin da annabi ya faɗi wannan magana annahu hamidallahi wa asna alayhi annabi yayi godiya wa Allah kuma yayi yabo ga Allah mafiya yawa malaman hadisai suna fassara yabo ga Allah da godiya ga Allah ko godiya ga Allah da yabo ga Allah shine fadin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina har ya zuwa karshe kun ga dalilin da yasa za ku ji masu hudubobi da yawa suke yawan maimaitawa mafiya yawa idan annabi zai yi jawabi ko zai yi hudu ba to yakan yi godiya ga Allah kuma ya yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala to in ba za ka yi mai yawa ba ka yi a takaice kamar misalin yanzu mutum da zai yi magana ko da ma a tsarin boko ne da ce bismillahir rahmanir rahim ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai eh ko kuma godiya ta tabbata ga Allah ka fassara ba sai kai da larabci ba sun maƙala sa'an da annabi ya yi wannan shimfiɗa sai ya ce bari mu fassara gaba da abinda annabi ya faɗa domin manufan ta fito a dungule ya ce ina makkata ya ce lalle birnin makka da kuke gani harrama Allah ta'ala Allah ya haramta ta يوم خلق السماوات والأرض رانا دي حلتي سمي دا كتاي يوشا الله يا حلتي سما دا كتا يا حلتي سو دا كبا يا حلتي سو وكان أرشه الماء sama da ƙasa ba su ne farkon halitta ba daga baya aka yi sama aka yi ƙasa kuma aka je lahira kafin ma a je lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya riga yi bayanin kikkecewar sama da yadda za a nade da ƙasa yadda za ta kikkece da yadda za a nade ta a jingina su gaba daya eh walam yuharrim hannasu da ce amma mutane ba su haramta ta ba saboda me saboda kafirai abinda suka yi na kafirci da cutar wanda suka yi wa bayan Allah masu rauni ko musulmi ba su haramta ta ba ba su girmama ta ba waɗansu suna fassarawa da cewa walam yu harrim hannasu mutane ba su girmama ta ba kamar ma qadarullah haqqa qadarihi kun san ma qadarullah haqqa qadarihi shine ba su girmama Allah yadda ya kamata ya girmama shi ba ina fata an gani eh sai dai a larabcin zaka fassara kai tsaye to zai zama wani abu daban hakan nan ma qadarullah haqqa qadarihi ba su kaddara Allah hakikanin kaddara shi ba za a iya samun fasara iri daban-daban ba su girmama makka yadda Allah ya girmama ta ba Allah ya haramta makka ya ce kada a yi abu kaza da kaza da kaza ma waɗannan ba su kiyaye ba sai gashi an bani dama a kansu saboda haka fala ya hillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga mutumin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe an yasika fiha dama ya zubar da jinin wani a makka wala ya'dida biha shajara ko ya karya wata bishiya a makka fa in ahadun tarakaka fi qitali rasulillah idan wani yayi kafa hujja da ruhusan da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka taba ki sai ce ai annabi ma ya yaki mutanen makka eh amma lokacin da manzon Allah ya yi mafarki lokacin da ya yi mafarki gashi yana dawafi ga dakin Kaaba da ya faɗa masa habbansa sai ya ce su ɗauko makamai amma ƙanana banda manya-manyan makamai to haka kai ba ya ce saboda abin da zai je a makka umura ne zai je daga madina suka kamo hanya suka zo da suka zo wajen hudaibiyya alhudaibiyya sai kafirai suka ke kasa kasa su kuma suka ce ba zai shiga makka ba in ko zai shiga makka sai dai a yaƙi sai dai a yaƙi inda zai shiga makka shi kuma da taguwansa ta tsaya a Hudaybiya sai ce wannan alama ce Allah ya yana gwada mana cewa ba za mu ketare nan ba saboda haka ba zan ketare ba wadan suna ce to mafarkin da kai fa shine a cike yake faɗa musu to da nayi mafarki sai aka gwada mini wannan shekara ne zan yi umra ai kaga amsa ce wanda yake ya zahirance ai ba gwada mini wannan shekara ba ce wasu kuma suna ce ya za a yi ‘yan tsirarun mutane su zo su ce baka isa ka shiga ba saboda haka a yaƙe su ya ce Allah bai halatta mini ba makka tana nan da darajarta suka zo suka takura annabi aka yi yarjejeniya duk ƙa'idodin yarjejeniyan da suka ambata manzon Allah ce ya yarda kuma a ciki akwai takurar musulmi annabi ya ce ku yarda domin duk abin da ya takure to zai sake ko Najeriya ma da muka maku ai kaga an fara sakewa ko ba fara sakewa ba to in an matse an matse fa dole a sake in ba haka ba wallahi hatta mai matsewan ma mutuwa zai yi don haka yi takin duniya ki ma mai matsewan haka matse ki da matsewan mala'iku ai kaga ba abin da zai more ya za ki gabanni in kun matse to kudan sake in ba haka ba ko to Allah zai matse mu duka gaba daya to saboda haka manzo Allah ya yarda da yarjejeniya yace ku yi hakuri kuma cikin kankanin lokaci sai ga ka'idodin da su kafirai suka sanya sun karya ka'idodin manzon Allah yace shi kuma ba zai yi hakuri ba suka turo duk manyan mutanensu ya ce wallahi ba zai haƙuri ba Tunda a can baya an takura ki mutanensu suna ce ya ka yadda da haka me yasa ka yi haka sai ka ce kai ba annabin gaskiya ba ya ce ni annabin gaskiya ne amma ba zan yaƙe su ba a wannan lokaci Allah bai bani dama ba a haƙura amma suna karya ka'ida kuma ya ce to wannan kuma Allah ya bani dama shi yasa da ya zo shiga makka ya fada musu cewa mutum yana so ya kubuta da kansa to ya je waje kaza ya buya ya je waje kaza ya buya amma a cikin su akwai wanda aka ce masa yana cikin ɗakin kaba yace ku kashe shi shi kan ban da shi to kun ga bayan an yi wannan annabi ya shiga ya je ya rusa gumakan karfi da yaji ya yi sallar nafila cikin ɗakin kaba ya fito ga ƙuraikawa suna ta zuzzura ido sai ce abin da kuka mun a baya na yafe mu eh ni abin da nake so karbi musulunci kawai magana ta gare don a tsaya ana ta bita da kulle to kowane gida sai ya rusa kun ga ake annabi an ba shi dama ne saboda wani dalili shi yasa ya ce duk wanda ya kafa hujja da dalilin saukin da Allah ya mini na rana ɗaya ya ce kai in zo in yaƙi makan nan kuma babban manufa gumakan da suke ɗakin kaba a ranar aka rusa su tun da aka rusa su har yau har yau ba a sake sa gunki a ɗakin kaba ba ba zai taɓa yiwuwa ba ba a sa ba saboda haka wannan dama Allah ne ya bani dama yawa shi kuma Allah bai baki dama ba don haka zubar da jini a makka haramun ne yanke itacen makka haramun ne sai dai idan akwai dalili amma kun san abin takaici mutanenmu da yawa shi yasa yake son a karantar da su sai ga mutum ya je ya tsaya a nifdin makka kawai yadda ya saba barna a Najeriya tun ku zama lokaci dan Najeriya da kasan dan biri haka yake yadda ya saba barna a Najeriya suke nan sai ya tsaya bishiyan sai ya kalmaso ya karya ya zubar ko ba goje bakinsa zai yi ba haka kawai don ya ga banza man taraka ba ce sun dafa wa jahilu ya ɗauka a makka ba wannan eh to ba daidai bane shi yasa ake ce a san a karantar da alhazai amma mutum zai iya yankan wani abu domin ya goge bakinsa ko ya amfani da shi amma ka yanki bishiya ka jefar ba zai yi ba kuma za ka yi amfani da shi bai na ruwanka in ka saba yi a garinku ba daidai ba ne tunda yanzu ɗan najeriya ne za a sa famfo in ya duba ya gaba ku kowa sai ya make famfo ya karya famfon ba abin da ya dame shi abin da mutane da yawa za su yi amfani da shi alhali mutane ba sani ba zalunci ne dalilin da yasa Allah yake hada mu da shugabanni a zalumai kenan yadda ka je ka karya famfon na haka wani zai zo ya karya ka ko ba abin da za a yi sai an je lahira mutanen da ka karya musu famfo su zo su saka a gaba kai kuma wanda ya karya kafanka ka sa shi a gaba eh saboda haka in ya biya ka ka biya su Allah ya kyauta wannan mun kawo misali ne da wannan to don haka annabi ya ce fa'in ahadun taraka sarkita ne rasulillah idan wani ya kafa hujja da rahusan da aka yi ma annabi ya yaki mutanen makka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙulu ku ce inna allaha azina li rasuli Allah ya yi izini ma manzonsa walam ya zallaku amma ku ba yi muku izini ba saboda idan ba annabi wanda ake masa wahayi ba waye ya sai buga kirje ya ce Allah ya ba shi dama ya yaki makka babu ya sa an ce illa an taro kufuran buwaha ko bawaha sai idan kun ga kafirci karara to shi ne ba za a bar shi a makka ba amma mutane abubuwan da suke yi da yawa barin su ake yi sai dai kuma wajen doka idan mutum ya dan saba doka wannan kuma za a dauki mataki a kansa don ba haka aka yi ba to za a rasa doka da oda kowa zai yi abin da ya ga dama kamar yadda za mu gani fa innama adina li rasulihi sa'atan min nahar Allah ya bada izini ma annabin sa yaki makka ne wani lokaci da rana ya bashi dama wani kankanin lokaci wa kad adat hurmatuha al yawma annabi yace haramcin ta ya dawo yau daren dakan ka hurmatiha bil amsi kaman haramcin ta shekaran jiya kun san yana wannan magana ne wa garin fatuwa makka saboda haka kar mutum ya kafa hujja da abin da ya faru jiya a yanzu makka ta koma haramun in ba Allah ya baka izini kai tsaye da wahayi ba to baka yi suka yaki makka ba sai dai ka hakura falyuballig ashahidu alghaiba annabi yace wanda ya halatta ya sanar da wanda bai halatta ba eh wannan kaidan da mun ilimi kenan wanda yake nan ya faɗa ma wanda baya nan to ilimin musulunci haka yake haka yake da haka muka samu hadisai da haka muka samu ayoyin Qur'ani kana ji da sahabban ba su kawo mana ayoyin ba da an manta da sai a neme su a rasa to haka ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sai a neme su a rasa to shi ya faɗi wannan magana kun ga sahabi yana ba da labarin abin da ya faru tsakaninsa da wani sarki to yana ta faɗa musu da ya faɗa musu hadisin annabi suka kiyaye sai suka ce a'a to ai baka faɗa mana ba mai sarkin ya ce ko da ka faɗa masa wannan magana yaya abin ya ƙare kun san ɗan adam yana son ya ji labari yawwan an ce artabu ne da gwamna ana son ajiya ya ta kaya artabu ne da wani babban mutum ana son ajiya ya ta kaya inda talaka ne shi kenan labarin ya wuce kenan ba wanda zai tambaya sai aka ce masa ah to yaya aka ƙare da wannan sarki tun da daman shi sarkin nan jabiri ne sakila liya bi shurai shine aka ce ma Abu Shurai ma kala laka amru menene sarkin madina ya faɗa maka kala ya ce buɗan bakinsa da na faɗa masa hadisan annabi ya ji kuma ya fahimce su ya ce ana a'lamu bi zalika minka ya abashurai ya ce ni na fi ka sanin waɗannan ma duk abin da ka faɗa na fi ka sani amma ba aiki da shi ya ce ba aiki da shi yanzu ba fi ka sani innamal harama ya ce la yu'izu asiya ya ce ai harami baya ɓoye mai saɓo wala faran bi damin ko wanda ya gudu da jinin wasu wala faran bi harba ko kuma wanda ya gudu da tuhuma saboda haka muna tuhuman abdullahi bin zubair ya balle ma gwamnatinmu ta umawiyya saboda haka ba za mu bar shi ba shi dalilin sa kenan kun ga kenan wanda ba sahabi ba yana jayayya da sahabin nan take kamar yadda ake samu a yanzu wanda ya karatu wanda bai karatu ba yana jayayya da wanda ya karatu a facebook eh malami ya faɗi kaza kaza kaza wani a can ƙasa sai ce ƙarya ne kuma ka bincika sai ka samu da shi da tokarin ɗebo da fasa eh sai ka samu inda suka je da shi da babansa nake so na bala dukansu jahilai ne ko duk cikin zuriyarsu duk garinsu ba mai ilimi irin wannan amma yana ce kariya ne saboda facebook kuma Allah ba zai bari ba duk waɗannan abubuwan da muka yi sai Allah ya tambaye mu ranar takin mulkiya eh ai ci gaba idan ya zo daman ci gaba abinda aka ce ci gaba yana zuwa ne da jarabawa wani lokacin kana cikin talauci sai ga kawai abinda ba zai same ka ba amma Allah ya baka wadata kuma sai ya jarabe ka ta wani waje eh in Allah ya baka wadata sai ya jarabe ka ta wani waje duk yadda kai wannan jarabawan ba za ta rabu da kai ba in kana son ta rabu da kai to ka dawo zero kai ko ba za ka so ka dawo zero ba to zama za ka sai a ta tafiya haka tunda shi ma wancan mai ziron akwai abin da yake fama da shi to kai ma wanda kake da su bulabulai kai ma akwai abin da kake fama da shi ba kike nan ba Allah ya samu dace na'am al-kharba nan ya fassara mana yace bil kha'il mujama wal ra'il muhmala in aka ce al kha'il mujama mai digo ha mai digo already ya riga ya fade ta eh al ha al muhmala wanda ba ta da ɗigo kenan warra almuhmala kun ga gara almuhmala to warra almujama zuwa kenan zaira qila alkhiyana yana nufin ha'inci wa qila albaliya ana nufin dan bala'i wa qila atuhma ana nufin tuhuma wa asluha fi sariqati al-ibil asalin kalman wato daga satan raƙuma su can ana satan raƙuma sai su ce alkarba wato satar raƙumi ba sata suke kiransa kai tsaye ba sai su ce alkarba eh alkhari ba kaman abu a rushe daga alkhari ba ne kala shayar kamar yadda ainihin wani mawakin larabawa ya ce walkharibu allisu yuhibbul khariya alkhariba ya ce alkharibu barawan raƙumi kamar yanzu yadda ake ce barayin shanu to barawan raƙumi ko ɓarayin raƙuma allisu su ne ɓarayi ‘yan fashi da makari allisu ya hibbul khariba wanda yake son ya zo ya sace raƙuma ya gudu da su kamar yadda ake samu masu satin shanu saboda haka inda raƙuma suke da yawa su ma suna da irin wannan inda tumakai suke da yawa su ma suna da ɓarayin tumakai da inda agwagwai da kaji abin nan agwagi da menene da kaji suke da yawa su ma suna da irin ɓarayin su ko ba ka bane shine kalma ce ta larabci to kun ga wannan hadisi a dunkule ya ba mu labari ne amma muhallu shahid namu makka da kake gani ba kan wallafa ba ce lallai idan ka je makka ka yi taka zanzan Allah ta'ala ya girmama birnin makka ya sanya birni ne mai daraja ka zubar da jinin wani haramun ne ka yi sata haramun ne ka zalunci wani haramun ne duk abin da za ka yi wanda ya saba ko na takin hankali haramun ne amma idan ka yi laifi to wannan hukuma kuma an ba ta dama ta kama ka amma ba wani ya zo ya kama ka ba yasa a zamanin jahiliya sukan haɗu da waɗanda suka yi musu sata a garuruwansu amma saboda sun zo ɗakin kafa suna kyale su suna kyale su saboda a lokacin ba za su iya taba su ba in za su taba su sai dai su faɗa ma shugabannin makka su kama mutum amma kai kai tsaye ka kama mutum ba zai yi ba eh wani lokaci za ka haɗu da waɗansu masu rikin hankali iri daban-daban akwai wata mata tana faɗa mini muna magana da ita jiya tana tambaya na saboda ta yi ta bugowa ni ban ɗauka ba ‘yar uwata ce sai ta bugowa da nan ba ban ɗauka ba can da na ga an bugo da yawa sai na ɗauka sai ta ce ai wance ce iyata ce na ce to ai ba ni da wannan lamba ni ina da lamban ki wancan lamban ki ne ya baki bugo da lamban ki ba sai ta ce ai lamba na lokacin da na tafi na je umra a masallacin madina wani ya zo ya sace jaka ya ɗauka akwai kuɗi ta ce kuma sai ɗan canjinta ne kawai da waya jiya jiya ko shekaran jiya nan muka yi magana ta ce to subhanallah kun gani wani shi har ya je masallacin madina cikin masallacin annabi ka je kai to ba masallacin annabi ba a makka ma ana sata kana rungume da ɗakin kabo wani kuma zai rungume jakanka ta ƙasa wato ranar lahira fa akwai dirama akwai aiki gaskiya akwai aiki ba na lahira ba wallahi akwai aiki wani lokaci in kana jin waɗansu abubuwan da suke faruwa sai ka ce kaman kai in ka zo a sulale ma za ka shiga aljanna ba tare da ba tare da an sani ba Allah ya gafata mana wannan kenan na sai hadisi na gaba عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يهل القتال فيه لأحد قبله ولا يهل لي إلا طاعة من نهار وهي طاعتي هذه وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤدد شوق ولا ينفر صيد ولا يلتقط لقطة إلا من أرفها ولا يبتلى خلاء فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر القين الهداد وانا حديثي daga babban sahabin nan ne Abdullahi ibn Abbas Allah shi kare yadda da shi kani yake ga annabi kuma babban sahabin annabi kuma babban malami a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma fathi makka annabi ya faɗa a ranar da aka ci binnin makka wancan hadisi kuma ya faɗa a washi garin da aka ci binnin makka kuma duk kusan magana ce guda daya wannan ya gwada annabi ya faɗa ya sake jaddada saboda wanda bai ji ba wancan karon ya ji a wannan karon kuma kun ga a wancan karon da ya faɗa sai ce duk wanda ya ji ya isar ma wanda bai ji ba ya ce annabi ya ce la hijira ta ba a dalfati ya ce yanzu babu hijira daga makka zuwa birnin madina tun da an ci birnin makka da yawa haka ake fasarawa amma kana zaune a wani gari suka takura ka suka hana ka aiwatar da addini yadda ya kamata to wajibi ne kai hijira zuwa ga inda zaka aiwatar da addini idan ba kai wannan hijira ban ka je lahira Allah ya tambaye ka wannan ita ce kaida kawai amma tunda aka ci binnin makka ka ce zaka bar binnin makka ka je madina saboda annabi yana madina babu maganar hijira waɗanda suka yi hijira ne qabla fathi makka wa amma al-hijratu ba'da fathi makka fala hijira babu hijira walakin sai dai annabi ce jihadin waliya akwai jihadi jihadi kan za a ci gaba da yi sannan kuma akwai kyakkyawan niyya ba kowace ba kowane jihadi ne yake don Allah kamar yadda mu ma karantar wanda muke yi muke roƙon Allah ya sa mu yi domin Allah tunda mu ma a cikin mu akwai waɗanda suke yi ba domin Allah eh duk abin da zaka yi kai shi domin Allah in za ka yi kuma domin neman shiga da wani abun nan to shikenan zai ka yi kabilayin da musulunci ya karantar wala tamnun tastakthir abinda dai musulunci yace kenan duk da kasancewa ayan qur'ani ta ce wala tamnun tastakthir a ka'ida ba za ka yi kyauta kana neman ƙari ba amma sai aka samu a hadisi annabi ne aka hana shi yin haka amma mu an ba mu dama mu yi haka saboda haka yi na ɗebo ‘yan kaji na guda biyu daga bauchi na kawo malar zaharaddin karka ɗauka ka ci kajin nan akwai yau akwai wani abu a bayan wannan ba na baka kaji guda biyu ba da ji kana ce kai amma su nan ya yi kyau wace ce ta yi ɗangun kazan nan ina ne ake sayarwa to duk ka gama wannan in ka tashi biya na samun kajin nan manya-manya ne dubu takwas takwas na saye su na dubu goma sha shida na shigo mota na zo na kawo maka na kashe dubu hudu kaga dubu ashirin to nan gaban za ka yi mun wani abu sai ka yi mun na dubu ashirin da biyar ko talatin eh in na ƙasa ya yi ma na sama haka ya yi ko ka tsorata ne eh amma kaga annabi ya yi wala tamnun tattakir to wannan yana daga cikin kususiya na annabi in ba domin ya fada cikin kususiya ba to mu ma an hana mu an hana mu don haka zan ya kawo maka alarma kyauta na kawo maka alarma na kawo maka kyauta to da biyu na baka kyautar eh na jawo alarma na dauki kyauta na bashi gobe ma na ce alarma sai na ce babban yaya to ai daga nan ka gane na zo na sake ce alarma yaya na ne to kaga kanwanka da nake nema don akwai wani kulli ka je ka warware ko ba ka bane Allah ya taimake mu na wa idza tunfirtum fanfiru idan aka nemi kwararan ku ku kwarara Qur'ani ya ambaci wannan eh idan annabi ya kira ku to fanfiru ku fita da makamai ko babu makamai eh وقال يوم فتح مكه kuma annabi ya sake faɗi a ranar da ya ci binnin makka shi ne mahallu shahid namu ya ce inna hazal balada lalle wannan gari da kuke gani na makka haramahullahu lalle Allah ta'ala ya haramta shi yau makalakar samawati wal arda a ranar da ya halitta sammai da kasai sai sanya wannan doka ya ce to akwai gari na makka na haramta shi ina fata an gani na haramta yaki a cikinsa da zubar da jini a cikinsa da abubuwan da za a ambata. Fa huwa haramun bi hurmatillah wannan haramun ne da haramcin Allah ila yawmil qiyama har ya zuwa ranar takin alkiyama wa innahu lam yahill alqitalu fi lalle yaki bai halatta ba a binnin makka li ahadin qabli ga wani kafin ni na zo wa lam yahill li bima ba halatta mini ba illa sa'atan min naharin sai wani lokaci na rana wani lokaci da rana ne Allah ya halatta mini wa hiya sa'ati hadhihi wannan lokaci na wannan lokaci na kun ga lokacin da yake musu magana kenan already da ya riga ya kiga ya ture wanda zai ture ya rusa gumaka annabi ya je yayi wanka bayan yayi wanka yayi sallan nafila raka'a takwa ya yi goma ɗakin kaba ya yi tsallan nafila cikin ɗakin kaba to shi ne yake faɗin wannan ya ce fahuwa haramun don haka birnin makka ta koma haramun bai hurmatin lahi ila yau milkiyar da haramcin Allah har ya zuwa ranar takin milkiyar na yi da bishauku kusan hatta kayan wajen ba a yanke ba kayan wajen ba ba a yanke ba inda kaya ba hanyar ka bai na ruwanka da kaya ba ruwanka da kaya sai dai in ka je za ka zauna a inuwa kaga kayoyi sun yi yawa ka ɗan tsintsinke shi ka ɗan tsintsinke shi da hali ma ɗaure ki za ka yi saboda wannan kayan abincin waɗansu dabbobi ne ba eh saboda kusan duk kayoyin da ka gani a gabas ta tsakiya din nan dabbobi za ka samu suna ci wanda ba sa ci to mutane suna amfani da shi ko ka samu turare ne ko kuma magani ana samun haka ko turare ne ko magani to hatta kayan wajen ma ba a yankewa ba ruwanka da kayan in ya so wanda ya soke shi tunda ya soke shi to shi ya karya kayan amma ba kai ba kai idan kaya ba ta soke ka ba ba ruwanka da kaya balle ma yanzu hadili ka samu wannan eh sai dai mina a wancan lokaci ko ko a yanzu ma tunda za a samu amina da arfa ga lokacin aikin haji ne yake zuwa kuma na 'yan kwanaki ne idan aka tare daga wajen akwai waɗansu abubuwan da ba a kiliyarin ɗinsu eh suna nan koyaushe za ka je ka samu kaba ko za ka samu kaya ko za ka samu wata bishiya kai kuma ka je kana son ka kwana a wajen to wannan kana iya kiliyarin ɗin wajen wannan ba laifi ba ne amma haka sujjar kai ba kiwo kake yi ba ba ruwanka eh kamar yadda ka saba kakkaɗe naku na ƙasan ba ruwanka ina iya tunawa lokacin da muke yara a lokacin damana kawai mutum ba maimakon an tura shi gona ya je gona ya yi aiki ko ya je ya yi itace kafin ya isa da addan da yake hannunsa ya sare wannan ya sare wannan haka zai ta tafiya kafin ya je inda zai aikin ma ya gaji ya sassare abin da ba sa shi ya sare ba kuma haka kawai a banza to a makka ba a wannan ya a makka ba a wannan na wala yunaffaru saidu sannan ba a koran abin farautarsa duk abin da yake yana cikin hurumin makka to ba a farautarsa in kana son ka yi farautarsa ka bari sai ya fita malamai a cikin sharhi suna yin bayani suna cewa hurumin makka ake magana yanzu binnin makka ta wajen masjidu aisha a babu ali ta wajen masjidu aisha shine suke kiran tanim ta wajen daga kan masallacin da ake ɗaukan umra ya yi baya duk ba hurumin makka ba ne kuma garin ya fi bunƙasa ta wajen ta wajen ɓangaren madina garin ya fi bunƙasa ta wajen ta wajen ɓangaren jidda garin bai bunƙasa ba saboda haka shi sai ka yi tafiya a fili kamar ajeji mai nisa kafin ka je ƙarshen hurumin makka haramin maka ina fata an gani to kun ga a wannan wuri din zaka iya zuwa ka je a yanzu haka zaka iya zuwa ka samu kurege eh me yawa maka hadu da gada ko ka hadu da damo sannan ta wajen arfa daga kan ainihin muzdalifa hurumin makka ya kare kana fita idan ka shiga makka makka ba hurumin ba harami bane yana wajen harami ne arfa arafa yana wajen harami ne kai wani lokaci mukan yi bayanin mu daɗa jaddadawa saboda wanda ya je wajen shi zai fi ganewa wanda bai je ba sai dai ya haddace abin da ake faɗa to kaga muzdalifa fili ne ba za a ce jejin Allah ba amma dai kamar jejin Allah ne mina ma kusan jejin Allah ne ga duwatsu shi ma fili ne amma saboda manya-manyan duwatsu ko da gari ya haɗe a wajen akwai aiki to a wannan kewayen duk abin farauta ba farautarsa kuma a can baya mun yi bayani duk wanda ya harami ya shiga ihrami da aikin haji ko umra baya farauta baya taimakawa mai farauta idan mai farauta ya yi dominsa to ba zai ci ba eh wannan kuma ita ce ka'ida saboda haka mafi nisan mikati da muka yi bayani shine zulhulaifa mikatin mutanen madina to mutumin da bai fito daga cikin garin Madina ba zai sanya ihrami ya fara labbaik Allahumma labbaik sai ya gaji da tafiya sai yayi bacci ya taki to duk wannan tafiyan da zaka yi mutanen da suna tafiya ne fa da kafa suna tafiya a bisa dabbobin su ba kai yanzu da kake tafiya cikin mota ba tunda yanzu kai da kake tafiya cikin mota kai dai kawai in kun je wani waje ku ga birara garke na biri kawai sun zo wucewa shine za ku dakata amma waɗanda da suke tafiya a ƙafa komi yana iya faruwa yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum abinda ake nufi wa antum hurumun lokacin da kuke cikin ihrami kar ku kashe abin farauta wa antum hurumun lokacin da kuke cikin hurumin makka nan ma kar ku kashe abin farauta ba a kashe ba sai dai ka gyale da ba kawai da ta kyale ta in kana son ka taba ta to ka bari sai ka cire waɗannan kayayyaki ko kuma in ta fita kuma ana ba mu labari ko a cikin littafai suna fada suna ce waɗansu dabbobi haka kawai sai Allah ya sanya musu wayo nan hillu ne inda idan suka shiga za a girbe su nan haramin makka ne harami ne wanda idan suna ciki ba wanda ya sai taba su to sai ga zomo ko kuma abin nan ko barewa ko menene sai ta zo ta kwanta a cikin harami tana kwance ko ka kore ta maimakon ta yi nan sai ta yi kwana ta dawo nan kaga wato in wayo ma zaka mata ita ta gane wayo haka Allah ya nuna musu a wancan lokaci saboda dabbobin sun san suna shiga nan to an samu damar yadda za a girbe su to don haka abin farautan wajen ba a tabawa wala yaltaqitu luqtatahu kuma ba zai tsinci tsuntuwansa ba eh wannan yan Najeriya ku jaddada musu mu muna ganin tsuntuwa za mu dauka balle yanzu kan ma tsuntuwan ma hadda dabara ana ganin kuɗi ya faɗi a aljihun wani ba za a ce masa wani kuɗinka ya faɗi ba in ka ji mutum ya ce wani ga abinka ya faɗi to wallahi yana da tsoron Allah tsoron Allah ne ya kama shi a lokacin amma wani kana da punch na kudi yana ganin ya faɗi shiru zai yi sai bayan ka wuce sai ya ɗauka in daga baya ka zo aka ce ayan gawa ne ya ɗauka ka abin sai ce tsintuwa na yi kuma da mala'iku ne za su yi bincike za su ce munafiki ƙarya kake yi saboda kyamarar mala'iku ya riga ya ganka a lokacin da ai ka ga faɗuwan kulif sai ce tsintuwa yi to tsintuwan makka ba a ɗauka ba yanzu ka ga ire-iren waɗannan abubuwa za ka ga bayro za ka ga waya za ka ga menene kana gani ka wuce abinka ko in ka ga akkarawan sannan ka ba su wasu akkarawa ma in ka ba su suka ce a barshi a wajen kawai je ka barshi a wajen sai dai na lura kamar masu sharan nan kaga su kuma masu sharan nan tattarawa suke yi da yake da yawan su kawai an dauke su leburori ne kuma wadansu jahilai ne eh ai ko sata ma ana zargin suna sata ana zargin su da fata da yabo su ake daga waɗansu ƙasashe a ba su izinin zama na shekara uku ko hudu su yi aiki saboda ƙasansu akwai tsananin talauci akwai haraji da ƙasan take fitarwa yarjejeniya ne a kai idan aka ɗebo kamar mutane a ce dubu ɗaya suka zo suka yi aiki na shekara hudu to sai a mayar da su a sake ɗauko waɗansu dubu ɗaya su ma su zo su ci moriyar wannan sannan kuma ƙasansu ita ma tana ta saka bi wato ba an san ba ko su ma a kansu ana saka ba to da yawansu za ka samu jahilai ne to karkace wa ai daman in ma baka ɗauka ba waɗannan masu sharan za ka ɗauka kamar masu sharan su ɗauka ba ruwanka in kuwa za ka ɗauki tsintuwan makka to illa man arafa ha sai dai a barka da jidalin ka ba da sanarwa to wannan shine kaman yanzu a cikin ɗan Najeriya ko kana cikin mutanenku to wannan ka samu abu zaka iya ɗaukowa ka zo ka kawo masu ciki a yana yi kamar mutanen Bauchi gidansu guda ɗaya ne to kaga abin da aka samu na tsintuwa ana iya ajiye shi a gidan Bauchin sai a yi ta kuwa wani abin mamaki ma za ka ga wani abin ana tsammanin na mutanen Bauchi ne sai ka samu mutanen Zamfara ne suka rude suka shigo suka jefar da abin saboda haka za a yi ta tikiya ba samu ba sai dai a bar shi a rataye ko in kun gama zaman ku kar ku kama hanya ku tafi ku bar musu domin duk wanda ya dauka ya dauki alaka kai wannan ita ce kaida kawai wala yuktala khala kuma annabi ya ce ba za a yanke ciyawan wajen ba ba za a yanke itacen wajen ba fa qala al abbas sai babban annabi al abbas a ranar fato makka yace ya rasulullah yace ya manzon Allah kun ga babban sa ne amma yana kiransa da ya rasulullah idan ya ga dama zai ce ya muhammadu saboda babbansa ne amma sai ya girmama shi yace ya rasulullah yace ya manzon Allah illal iqra yace banda tiyayin iqir fa innahu liqainihim yace ma annabi saboda kafintoci suna amfani da shi sune alhaddad anan kafintoci da makera wa buyutihim suna amfani da shi a gidajensu suna rurrufe gidajensu suna yin rumfuna inda za su rinka samun inuwa da sanye wa qala illa al-iskra annabi yace to banda iskir tunda ana amfani da shi inda don wannan ne babu laifi alqainu al-haddad ina fata an gani wannan ya gwada duk itacen da zaka yanke a makka inda ba amfani da shi zaka yi ba to haramun ne saboda Allah ya girmama wannan wajen to kun ga waɗannan hadisai gaba ɗaya suna gwada mana cewa lalle makka waje ne mai girma ashe da Allah ta'ala ya ce a je a yi aikin haji a wajen saboda darajar wajen ne ya ce a je a yi aikin haji ina awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وإذ جعلنا البيت مصافة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى a zuwa ƙarshe ina fata an gane na to sai dai kuma hangari ba gudu ba a can baya an ce akwai abubuwan da ba za a yi farautar su ba har ma mun kawo aya ko to ko da yake ayan ban mu fassara ta gaba ne ba saboda ayan tana da yawa amma abin da ake nufi duk abin da aka hana ka farauta lokacin da ka sa ihrami ko a cikin hurumin makka idan ka yi farautar abin wallan ka aikata haramu to wasu malamai suna ganin da ihrami da haramin makka wato cikin haramin makka duk dabbar da aka taba za a biya ta kamar yadda Allah ya faɗa cikin Qur'ani amma za a samu alƙalan wajen ne masu ilimi na wajen idan zomo ne za su ce ka bada kaza idan gada ce za su ce ka bada kaza za ka bayar ne kwatankwacin dabbobin gida wanda za a yanka a raba naman wa talakawa tun da ka taba wa Allah dabbarsa a inda ya hana ka taba ina fata an gani to amma akwai waɗansu dabbobi masu cutarwa su kuma aka ce a kashe su hadisi ya ambata mana balo-balo ga sunayen dabbobin amma bai tsaya a kansu ba duk dabban da take cutarwa to ko cikin ɗakin kaba aka same ta a kashe ta wannan an ba da dama shine babu ma ya juzu katlu babin dabbobin da ya halatta a kashe ana aisha radiyallahu anha hadisi daga nana Aisha Allah ki kara yadda da ita anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala annabi ya ce khamsun min ad-dawabi kulluhunna fatik dabbobi guda biyar dukkan su fatikai ne yan ta'adda ne masu barna ne annabi ya ce yuqtalna fil harami ana kashe su a cikin haramin makka amma wata ruwaya yuqtalna fil hilli wal haram ana kashe su a hillu ko a haram ko ina ka same su akwai algurabu hankaka mai da dan wani naka mu a wajenmu muna ganin hankaka kaman ba ta barna eh amma wanda ya san hankaka ya san ta tana da barna mai da dan wani naka in ka kashe hankaka ko a cikin makka ne wannan babu matsala saboda barnanta eh wal hida'atu da shirwa shirwa mai daukan tsantsa koko wala aqrabu da kunama wal fa'ratu da bera kun san bera da jaba da bambanci saboda duk inda kaga bera to makwallaci ne in ka bar shi ko ba dade ko ba jina ko ba jima sai ya maka barna an baka dama ka kashe bera wal kalbul aquru da karen hauka amma malaman hadisai da yawa suna ce karen hauka da karen da ya kama da irinsa dukkanin da zai kai farmaki ma dan adam ko duk dabban da za ta kai farmaki ma dan adam wannan ya gwada da zaki da damisa da kura in dai sun yunkuro sun kawo maka farmaki to ka taba su amma ba su yunkuro baka kyale su kuma yana jin zaki shi in baka taba shi ba zai taba ka ba kura kuma tana da tsoro in ka razana ta fita za ta yi to damisa ce ban san dabiyanta ba eh sannan a nan akwai alhayyatu maciji sai dai macizan iri-iri ne mu a nan mun take an ce farin maciji baya tsara in kaga farin maciji ma za ka dauke shi ka sashi aljihu za ka taba shi ma ba zai yafi nan ba in kaga farin maciji koransa ake yi mu da da idon mu mun gani fararen macizai koransu ake yi amma yanzu da bakin da farin eh amma dai ba zan tambayi dattawa farin maciji baya cizo ko to ina wani difficult dan kauye a samu wani wanda ko wanda ya kiwo ya ba mu bayani haka dai ake fada farin maciji ba ya cizo ko eh haka da ya ce amma mu muna yara fararen macizan ba sa cizo koransu ake yi kuma macijin gida wani lokaci har da na daji tunda wani ya taba bani labari ya ce suna tafiya irin masu census din nan irin kauyuka ne sai suka ce bari su je da kafa kawai suna zuwa wani waje kawai sai ga wani maciji ya taki ya miƙe tsaye abokin tafiyansa zai gudu ya ce sai ya kama shi ya kama shi ya ce karka gudu macijin ya ɗaga kansa yana huce shi kuma sai ya ɗauki sanda ya ce akul ya ce in ka taɓa mu ya ce in ka taɓa mu za mu taɓa ka amma in ba ka taɓa mu ba za mu taɓa ka ya ce kawai sai ya ga macijin ya kwanta kawai sai ya shiga daji saboda yan aljani ne ba za ka iya kashe shi ba in ko ka kashe shi zai kashe ka ke ya ce ai shi bari yake sensus din da eh ya ce ba yi ba so wani lokaci aka ce wadansu sun taka wani abu haka ne wani za ka samu Allah ta baraka wata ala ya sa jininsa yana da abin nan tunda akwai wanda muka zauna secondary school eh irin hostel din nan maciji ya zo ya shiga aka zo aka nemi inda macijin na aka rasa aka neme shi aka rasa sai wani ya ce akwai wani dan wani gari ne ya faɗi sunan garin eh ina faɗin sunan garin za ku gane sunan garin ya ce aje a nemo shi aka je aka samo shi a ajin su aka ce masa maciji ne ya ce a to inda maciji ne ya ce to ku ba da waje ya shiga sai shiga can sai ga macijin ya fito yana kuka shi ne kama macijin da wallahu alamu idan magani ne wanda musulunci ya sani babu matsala amma in tsafi ne musulunci bai da zafi ba tsafi kafirci ne kuma kafara sulaimanu walakin na shayatina kafaru abinda Allah ya ce kenan na'am wali muslim a ruwayin imam muslim yuktalu khamsun fawatiqu fil hilli wal haram ana kashe dabbobi guda biyar amma ba sun tsaya a kansu bane saboda su fasikai ne masu cutar da al'umma ne masu barna saboda haka ko a hillu shine sauran duniya ka kaf gaba daya ko a haram shine haramin makka inda an gansu a kashe su domin za su cutar da mutane da wannan ne mutane abin nan malamai suka ce haddacin naka idan ta yi cinnau har da sauro kudin cizo kwarkwata saboda ba an bace su a nan ba duk suna cutar wato wannan ana yi a kashe su ina fata an gadi to sai darasinmu na gaba shine shigan makka idan mutum ya je aikin haji ko ba aikin haji ba ya zai shiga birnin makka ko ya manzon Allah ya shiga birnin makka abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته